الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na tauhidi a cikin littafinmu mai albarka littafin kitabu tauhid wallafar babban malami na musulunci shekul islam muhammadu ibn abdul wahab ibn sulaiman a tamimi rahimahullahu ta'ala a cikin wannan masallaci namu mai albarka masjidut tauhid a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji tabaraka wa ta'ala mun gama karatu a cikin baban da yake bayani game da abin da ya shafi mutumin da ya musan wani abu daga cikin sunaye na ubangiji tabaraka wa ta'ala ko ya yi musan wata sifa daga cikin siffofi na ubangiji subhanahu wa ta'ala waɗanda suka tabbata a alƙur'ani ko kuma waɗanda suka tabbata a sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda take ingantacciya a yau insha Allah ta'ala za mu tashi da kan babi na gaba na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قال مجاهد ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي فقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا فقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به قال بعض السلف هذا كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة ونحو ذلك مما هو دار على ألسنة كثيرة باب قول الله تعالى wannan babi zai yi mana bayani dangane da faɗar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ce ya arifuna ni'imatallahi bayi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala suna sanin ni'imomi wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake zubawa a kansu, sun mayunkiruna ha sannan kuma sai su yi musan wannan ni'imomi da Allah tabaraka wa ta'ala ya zuba a kansu. Wato, ni'imata mufradi ce, to, amma saboda an raba ta zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to sai ya zamanto an'am kenan. Wato, ni'imomi. wato suna sanin ni'imomi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda yake ta zubawa a kansu ni'ima bayan ni'ima in'am wato ni'imomi ni'ima bayan ni'ima ni'imar lafiya ni'imar wadata ni'imar kwanciyar hankali ni'imar kaza ni'imar kaza ni'imar kaza amma kuma thumma yunkirunaha sannan kuma suke musanta wato suke nuna cewa wannan ni'imar daga wajen wani ne ta zo ta ba daga wajen ubangiji subhanahu wata'ala ba qala mujahidun mujahid ibnu jabar Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya faɗi ma ma'anahu wato abin da yake ɗauke da ma'anar wannan jumla da malam zai kawo wato saboda abin da mujahid ibnu jabar ya faɗa wato irin wannan maganar ce ya faɗa amma dai ba da waɗannan alfaz ɗin ba mun gane da kyau shine idan za ka hakaito maganar mutum yadda ya faɗa ka san ma'anar abin da ya faɗa amma ka manta lafazin da ya amfani da shi to sai ka ce ƙala fulanun ma ma'anahu a ce huwa ƙaulun rajuli haza mali wato shine faɗar mutum ya ce wannan dukiya ta ce waristuhu an aba'i ai wannan dukiya da ka gani na gaje ta ne daga wajen iyaye na iyaye da kakanni ka bincika ka ji mu a iyayenmu na goma ma mawadata ne to irin wannan mutum ya faɗi wannan maganar ya ce wannan dukiya ta ce na gaje ta daga wajen iyaye na saboda wannan ni'ima ta dukiya daga Allah subhanahu wa ta'ala ne ta zo ta to ya jingina zawarta daga wajen iyayensa wannan shine bai dace ba zamanto lokacin da bawa zai jingina ta zuwa ga iyayen shi ya zamanto jinginawa ce ta su a matsayinsu na wato sababi ne amma dai almusabbibul haqiqi shine Allah subhanahu wataala Allah tabaraka wataala shine wanda ya bayar da wannan dukiya jingina ta zuwa ga iyaye saboda su suka yi kasuwanci ko saboda su suka yi noma ko saboda su suka yi kiwo Allah tabaraka wataala ya sanya wannan abin da suka yi albarka sai ya zamanto shi wannan yaro ya samu dukiya mun gane da kyau wa qala aun ibnu abdullah awun ibn abdullahi ibn abi jamila ya ce laula fulanun lam yakun kaza wato yana daga cikin wato ya arifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wato fadar mutum ya ce ba dan wane ba ba dan wane yana gida ba to lam yakun kaza da kaza bai faru ba da ba dan wane yana gida ba laula fulanun ba dan wane ba lam yakun kaza da wannan abin da kuke fatan ya faru da bai faru ba Allah ya kaddara wane yana nan shi yasa ba doke muku kayan ku ba ba dan wane yana nan ba ku to da sai an doke muku kayan ku wato wannan shi ya ma manta da kusan kaddara to zaka iya fadar wannan magana amma tare da nuni akan cewa lalle ka san da cewa dama Allah ta'ala bai kaddara hakan din zai faru ba idan Allah ta'ala ya kaddara hakan din zai faru ko ko da wannan nan yana nan a gaban shi wannan abin zai faru saboda wannan wanan abin nan bai faru ba saboda kasancewar wane yana nan saboda Allah bai kaddara ba tun fil adal wannan abin zai faru shi yasa Allah ya kaddara kasancewar shi a gurin lokacin da shi wannan dan ta'adda ya shigo abin bai faru ba mun gane da kyau amma dai a ce laulallah sun mafulan lam ya haɗu kada ba don Allah ba bai kaddara ba sannan kuma wane yana nan da ka zaɗin da ake magana sai dai zancen shi mun gane da kyau ka zo ka da Allah Allah tabaraka wa ta'ala saboda shi ne na farko sannan kuma sai ka zo da harafi na adafi na tsumma ba na wawun ba saboda wawun bai dacewa ka zo da ita irin wannan guri wa qala ibn qutaiba wato ibn qutaiba yace yaquluna wato mushrikai suna fada idan aka shiga cikin yanayi mai kyau suka ga damuna ta yi kyau dabbobinsu hantsotsinsu gabaki ɗaya sun yi ɓulɓul da nono dabbobinsu sun aihu yanayin kasuwanci yana tafiya yadda ya kamata sai ka ji suna cewa haza bi shafa'ati alihatina wato faruwar waɗannan abubuwan masu kyawu alkhairai ɗinnan duka gabaki ɗaya da muke gani na albarkar dabobi na albarkar damuna na albarkar kayan kasuwanci ya faru ne saboda ceton iyayen gijinmu saboda alfarmal iyayen gijinmu iyayen gijinmu ne masu albarka suka so hakan ɗin ya kasance sai hakan ɗin ya kasance saboda su mushrikai wato haka suke a lokacin jahiliya mutum zai kawo abinci ya ajiye a gaban gunki sai yake gunki ya sa mishi albarka ya dan ɗauki lokaci amma minti goma minti ashirin awa ɗaya aka jima sai ya zo ya ɗauka gunki ya sa albarka ba za a ga gurin sa hannun gunki ba saboda gunki ba yaro ba ne ba za a gurin sa wushi ba aka aka ajiye kin da yana tsaki kam kawai yana kallon abin nan shi kenan ya ɗauki ɗan lokaci sai a ji a ɗoki to yanzu wannan suna ganin ya sa albarka ne a ciki to idan al'amari ya yi kyau damuna ta yi daidai mutum ya tafi kasuwa ya ci riba zai ce to saboda ya kai wa gunki ne bakwalashi ya aji sai ya zama to bakwalashi ta zo ta da nasara gunki ya sa mata albarka shi ya sa kasuwa ta yi daɗi to da aka yi katari bai kai a gunki bakwala ya ajiye ba ya tafi kasuwa da ya je can aka mishi wata damfara to in ya zo sai ya ce to wannan kuma matsalar ta faru ne saboda ya rena gunkinsa shi yasa suke bai wa junansu shawarar su riƙe gumakansu kankan kada ku wannan shi za lokacin da ma'aiki ya zo shi da da'awa ta abauta wa Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ai sai da suka kiraye shi ya ce to Mahmud wannan abin da ka zo da shi ba mai bulle ya bane suka ce ya za a ja'alal alihata ilahan wahida yanzu wancan da Allahn shi wancan da Allahn shi wani allah ma guda biyu gare shi uku yake da amma in waɗansu al'amuran suka zo ana samun matsala to ina aka ce kuma a rungumi ɗaya wannan shawarar ta kawo akwai matsala fa kowa da nashi ma abin da ya ƙarshe wani wato dutse hannun riga ne ake idan ka ce kuma mu duka mu rungumi Allah ɗaya mu gaya mishi bukatunmu mu bauta mishi mu yi komai da komai ya za ya biya mana bukatunmu mu duka saboda su sun jahilci wane ne ubangiji tabaraka wa ta'ala wa qala abu al-abbasi baban abbas shine ahmad ibn abdussalam ibn abdul halim al-harrani shaykhul islam ibn taymiya Allah ji kansa da rahama ya faɗa ba da hadithi zaid bin khalid alladhi fihi wato bayan wato ya ambaci hadithin zaid bin khalid al-juhani wanda a cikinsa yace ubangiji subhanahu wata'ala yace asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun wato wanda mun karanta shi a baya hadithin zaid ibn khalid al-juhani yace asbaha min ibadi mu'minun bi wato cikin bayina an wayi gari waɗansu sun yi imani da ni sannan kuma akwai kuma daga gefe ɗaya waɗanda suka butulce wa ni'imata wannan cikin bayi waɗanda suke nagari sai zamanto sun kasu gida biyu waɗansu sun tabbatar da kaɗaitakata da kuma arzutawata waɗansu kuma sun butulce wa ni'imata ta ruwan sama da na saukar saboda dama hadisin a zaid ibn khalid al-juhani yace sallala na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama salata subhi bil hudaybiyati ala ithri sama'in kanat min al-layla falamma sarafa aqbala ala an-nas fa qala hal tadruna ma za qala rabbukum qalu allah wa rasuluhu a'lam qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi al-haditha wato ka karanta hadisin hal zuwa ƙarshe فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته وللبخاري في رواية وبرزق الله ولهما فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب وقد تقدم وتوعيك وانا حديث يا قبات أبابي وانا yake can baya وهذا كثير في الكتاب والسنة شيخ الإسلام yace irin wannan da yawa ne a cikin littafin Allah alqur'ani da kuma sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yadhummu subhanahu man yudhifu in'amahu ila ghairihi subhanahu tsarkakakken sarki shine ubangiji subhanahu wata'ala wanda yake abin tsarkakewa daga dukkan tawaya daga dukkan aibu ya zumu yana zargin man yudhifu in'amahu wanda yake jingina ni'imominsa wanda yake raba ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala yake zubarwa zuwa ga bayan shi ila ghairihi zuwa ga wani Allah wato Allah ta'ala zai saukar da ruwan sama amma waɗansu suka ji suna cewa ba usu ta kama ba ai duk wanda gidan shi a barke yake to ya sani duk wanda ɗakin shi yake hushe ya sani Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya zubar da wannan ni'ima ta ruwan sama ba shigowar utu bace take zubar da ruwa na sama mun gane da kyau to shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake zargin dukkan waɗanda za su dinga jingina ni'imar da Allah tabaraka wa ta'ala yake zuba ta ga bayan shi su dinga jingina ta zuwa ga wani Allah to jingina ta zuwa ga wani Allah kashi biyu ne akwai lokacin da zai zamanto bawa ya jingina wannan ni'imar zuwa ga wani Allah tare da cewa ya san Allah tabaraka wa ta'ala shi ne ya kaddara hakan ɗin ya kasance wannan lokaci da ake wannan abun ba lokacin ba ne ya samar da wannan ni'ima haka Allah ta'ala ne ya so abin ya kasance to wannan aƙallu akan wanda kuma shi yana ganin cewa lokacin shi ne yake da tasirin zawa da wannan kin abin saboda wannan shirka ce mai girma wa yushriku bihi yana hada bautar wani da Allah Ƙala ba'adu salaf, shashe daga cikin magabata na ƙwarai suka ce, Ha za ka ƙaunihim kanatin rihu ɗayyibatan walmallahu haziƙan. Wato, kamar faɗarsu ya ce wannan suka ce wannan kamar faɗar mutane ne da suke faɗa aka ji a yau da gobe ana cewa kanatin rihu tayyibatan a yau iskar ta yi daɗi fa wallahi yau iskar da ake yi iska ce wanda ba kura a cikinta sannan kuma ba zafi iska ce wanda take ɗauke da ni'ima ta sanyi shi ma sanyin madaidaici wanda babu huce gona da iri a cikin shi sannan kuma babu wato takaitawa ba iska ba ce wanda take ɗaukan ƙasa ta bucce mutum akwai lokacin da yin ana iska in ka sa farin kaya kai minti goma da shi a cece in ka dawo sai ka canza shi saboda gabaki ɗaya ƙura ta bucce ka to kaga ruwa na iska za ka ji an ce yau iskar da ake ba mai kyau ba ce to ka jingina kasancewar iska mai kyau ce wannan kaga ana yin shi kanatin rihu ɓayi ba yau yanayin na iska gaskiya alhamdulillah ya yi kyau kaga wanda ya kamata ka ce yau yanayin na iska allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ya zama mai kyau amma sai ka ce iska yau yanayin ta yayi kaga ba ita ce ta samar da yanayin wannan din ba Allah tabaraka wa ta'ala ne ya so hakan din ta kasance wal mallahu hazikan kace kana al mallahu hazikan wannan direba wannan direba na jirgin ruwa kwararre ne ya iya tuki malan lokacin da kun farko ji ta hado da a ce direban wani mashar-mashar ne da in wannan jirgin ruwan ya kantsame da kawai sai dai mu je mu a cikin teku mun gane da kyau idan aka ce almallahu shine direba ba direba ba irin na babbar mota ko na moto ko na adaidaita sahu direba na jirgin ruwa shine ake ce da shi almallahu kamar yadda ina ga a cikin mu'allaka ta tarfa ibn al-abd wato suna almallahu ya zo a farko farkonta haziƙon kwashi ko shine ƙwararre wanda ya iya tuƙi da kyau gwani ne ya san hannun shi to wannan direba ƙwararre ne lokacin da iskan nan ta kaɗo ba don direban nan ƙwararre ba ne ya iya tuƙi da kyau da kun farko gidajen mu za ta yi da inda ya kamata mu tafi ba nan za mu tafi ba sai ta hudda mu ta can wata gabar da ba nan muka yi niyya ba to amma da ke direban ƙwararre ne ya san hannun shi sai ya zama ya mata wata kala shi kuma aga Allah ta'ala ya kaddara lokacin da wannan kun farko ji za ta taso direban yana cikin hayyacin shi haka Allah ta'ala ya kaddara ba za a samu matsala ba da Allah ya kaddara a samu matsala dungunin targwani sai ya zama to ya fada a wannan gurin na'am yawwa fi misali yawwa wa nahwi zalika mimma huwa jarin ala alsinati kathiratin wato da makamancin wannan mimma huwa jarin daga abin da yake gudana ala alsinati kasiratin akan harashina na da yawa daga cikin mutane aka ji lokacin idan mutane suna hira irin waɗannan abubuwan suna faruwa mutum ya faɗa haka to amma saboda wani lokacin ɗan adam abin da yake nufi a zuciyar shi daban idan za ka fassara shi abin da za ka fassara shi daban to amma dai dukkan abin da matsalar da zai iya zamantowa maganar da in ka faɗa za ta iya ɗaukan harshe biyu za ta iya ɗaukan mai kyau ko maras kyau to ka yi ƙoƙari ka yi amfani da kalmar da take ɗaukan ma'ana guda ɗaya shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalam idan ya karantar da sahabbai karatu idan ya kama inda ya kamata a ce ya tsaya sai su ce mishi ra'ina ra'ina dakata nan ya ishe mu dakata mana ɗan ɗaga mana kafa har mu gane sannan kuma a ƙara mana to kalma ce wanda ra'ina kalma ce wanda take ɗauke da ma'ana mai kyau da kuma ma'ana maras kyau su sahabbai lokacin da suke cewa ra'ina suna nufin ɗan dakata mana ma'ana ce mai kyau ka ɗan jira mu mu fahimci wannan abin da ka karantar da mu shi idan an jima sai a ƙara mana ko kuma gobe sai a ƙara mana to sai zamanto su kuma yahudawa da suka ji haka su kuma a wajensu sai suke cewa ma'aiki ra'ina wanda ita kuma ra'ina tana ɗaukan dolo magana da kyau wawa daga wato wauta ce sai zamanto in suka ce wa ma'aiki ra'ina suna nufin dolo kenan wawan cikin wanda baya ganewa abin da ake sulkumi to sai Allah ta'ala ya hana mumine su faɗi wannan kalma saboda tana ɗauke da harshe guda biyu mai kyau da maras kyau sai ya gaya musu kalmar da idan suka yi amfani da ita za ta zamanto in yahudawa suka ce su yi amfani da ita to iya amfanin da za su yi da ita ma'ana ɗaya take doka wa ƙulun zurna wasu ma'u mun gane da kyau akwai unzurna akwai unzur ilaina akwai unzur lana sai mutum ya kula saboda lokacin da nazara ya ta'addi da ila ko ya ta'addi da lamun ko ya ta'addi da nunun to ma'anar da yake badawa daban ce fa hadhihi qissati wa qissatuhu fanzur ilaina wa bainana wa lana kaga al-imamu al-hariri abeti da ya kawo maka ma'anonin ta guda uku wannan shine labari na da labarin wannan abokin faɗan nawa fanzur ilaina kai hukunci tsakankaninmu shine fanzur ilaina fahakum fanzur ilaina kai diba zuwa gare mu game da wannan kissar wa bainana sannan kuma kai hukunci a tsakankaninmu walana sannan kuma kai umarni da haɗan mana goma ta arziki eh ayi imamul hariri abu zaid na saruji ai takaddari ne na'am في مسائل الأولى تفسير معرفة النعمة بإنكارها الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة الرابع اجتماع الضدين في القلب fihi masail wato a cikin wannan babi akwai mas'aloli wanda ya kamata a ce mun fahimce su ƙarƙashin wannan aya da malam ya shigo da ita da kuma maganganu na malamai wanda ya shigo da su a cikin wannan babi al'ula mas'ala ta farko tafsiru ma'arifatin ni'ima tafsirin sanin ni'imar Ubangiji subhanahu wa ta'ala wa inkariha da kuma tafsirin saninta da kuma musanta, ma'arifatun ni'imati wa inkaruha da kuma musa- wa inkariha da kuma tafsirin musanna ita ni'ima ɗin. Wato abin da ake nufi da musan ni'ima ba shi ba ne ka ce wannan ni'imar ba daga Allah ta zo mini ba, a idan ka ce wane ya muni kaza. a ga wannan ka nuna cewa wannan wanan shi ne ma kaza to amma harshe biyu ne lokacin da ka ce wane ya muni kaza Allah ta'ala ya kaddara zan samu kaza amma kuma ta hannun wane ya biyu shi ke nauna ka fita amma in ka ce wane ya muni kaza wane ya mu kaza ya yi kaza ya yi kaza ya kaza idan kana faɗa ne akan huskar labari ba da labari wannan babu laifi amma dai akan huskar cewa wannan ni'imar da kuka samu ta admission na karatu da sauransu daga Allah ta'ala ne ya kaddara hakan ɗin zai faru sai zamanto sannan wane shine shige gaba aka samu mun gane yawwa asaniya mas'ala ta biyu ma'arifatu anna haza jarin ala alsinati kathiratin wato sanin cewa haƙiƙa irin waɗannan maganganu suna gudana akan harshen da yawa daga cikin mutane ba shi yake nuni akan dan kuma yana gudana akan harshe da yawa daga cikin mutane abin ya zamanto ya halatta shi yasa lokacin da mutum zai yi magana wa mutum ya dinga tauna magana kan ya faɗe ta wani lokacin dan kaji ana yayin wata kalma kada ka ce za ka dinga faɗar ta wa khasatan wani lokacin kalmomin suna zo mana ne ba daga wajen musulmai ba sai zama to mu kuma muna ganin wata ado ce magana ce wanda take mai kuskurima mai ado wanda za ka gyara zancenka a ciki daga baya sai ya zama to kaji ana ce ai maganan nan in aka bi diddiginta za ta ɗauki ma'ana kaza za ta ɗauki ma'ana kaza za ta ɗauki ma'ana yau kuma lokacin da ka faɗe ta ba kuma san abin da take nufi ba yasa ko waɗansu karin maganannuka ba kowanne ba ne ya kamata musulmi ya dinga amfani da su a hausa akwai karin maganar da in aka fassara maka shi abin da ake nufi da hausa tsagwaron za ga cewa bai dace ba ka faɗe shi amma saboda karin magana ne so ake a ce so kake a ce ka gwanance ka iya hausa ba tare da ka shiga makarantar hausa ba ka iya hausa ba tare da ka je ka yi karatun hausa ba a wajen makaranta ta wane da wane da wane sai zama to kana ta cabawa amma daga waɗanda suka karanci hausa sun ji wannan maganar taka za su ce wannan mutumin ba gidaje ne a hausa saboda ba ka yi karatunta ba الثالثة مسألة uku تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة wato ambatan wannan maganar mutum ya ce haza mali waristuhu an aba'i wannan dukiya ta ce na gade ta ne daga wajen iyayena to ambaton wannan zance inkarin linni'imati wato muso ne na ni'imar Allah subhanahu ta'ala. saboda wannan ni'imar da Allah ta'ala ya yi maka ta dukiya lalle iyayenka suka mutu suka bar maka amma su waye ba su Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su wannan dukiya ta ce Allah ta'ala ya bani ita sannan kuma mahaifana su ne sababi ban gane da kyau arabi'a matsala ta hudu ijtima'u diddaini fil qalbi wato haduwar kishiyoyi guda biyu a cikin zuciya daya ta bawa a irin waɗannan abubuwan bawan Allah zai iya faɗar su mun gane da kyau sannan kuma amma abin da zuciyar shi take nufi ba wannan take nufi ba zuciyar shi ko kaɗan ko da wasa ba za ka ji wa bawan Allah musulmi ya ce wannan dukiya ta ce na gaje ta daga wajen iyayena da in za ka tutse shi ya maka sharhin wannan magana ba tare da ya sayo Allah a ciki ba mun gane da kyau zai sayo Allah a ciki na'am باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون قال ابن عباس في الايه الانداد هو الشرك اخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمه الليل وهو ان يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي وتقول لولا كليلة هذا لاتانا اللصوص ولولا البط في الدار لاتى اللصوص وقول الرجل وقال وقول الرجل لصاحبه وقول الرجل kware wa qawlu rajuli li sahibihi ma sha Allah wa shi'ta wa qawlu rajuli laula Allah wa fulan la taj'al fiha fulanan hadha kulluhu bihi shirkun rawahu min abi hatim na'am babu qaulin lahi ta'ala wannan babin shi kuma zai sanar da mu fadar ubangiji subhanahu wa ta'ala da yace fala taj'alu andadan lillahi kada ku sanya kishiyoyi lillahi ga Allah subhanahu wa ta'ala, kada ku sanya wa Allah tabaraka wa ta'ala al'andad, wato al'andad jam'i ne na anniddu, anniddu shi ne kishiya. To, kada ku sanya wa Ubangiji tabaraka wa ta'ala kishiyoyi wa antum ta'alamuna alhali haƙiƙa kun san da cewa yin hakan ɗin haramu ne, yin hakan ɗin shirka ne, yin hakan ɗin musulunci baya maraba da shi. Malabun Abbasin fil'aya, Abdullahi ɗan Abbas, habrul umma tarjumanul Qur'an, Allah ta'ala ya ji kansa wato Allah ta'ala ya ƙare yadda da shi da mahaifinsa ya faɗa game da abin da ya shafi sharhin wannan ayar. Ya ce al'andadu, wato abin da ake nufi da al'andad kishiyoyi huwa shirku, wato shi ne shirka. wato hada bautar wani da Allah bawan Allah musulmi ya zamanto ya baiwa wani kaso na abin da Allah tabaraka wa ta'ala ne ya cancanci wannan abu wanda shirka akhfa min dabibin namli ala safatin sauda'a wato shirka ita ce mafi buya min dabibin namli daga sawu na tururuwa sawun tururuwa tururuwa tafiyan nan tata da take to yanda shirka take ɓoye ga bayi to ita fi ɓuya sama da tafiyar tururuwa kuma tafiyar ta tururuwa ma ba a saman jigawa ba ala safatin sauda'a wato akan dutse wanda yake sumulmuli kuma dutsen shi ma ba farin dutse ba ko jan dutse har ya zamanto ita wannan tururuwa in tana ɗauke da ƙasa ko wani abu a ga gurbin a'a dutse wanda yake falami baƙi wanda yake shibin wanda lokacin da ita tururuwar kanta take tafiya a kan shi fi zulmatin laili kuma ba da rana ba ne a cikin duhun dare ne kaga dutsen baƙi ne ita tururuwa ɗin baƙa ce sannan kuma ana cikin duhun dare kaga ba za ka ganta ba ko to haka shirka take shiga cikin mutum yanda bawa zai iya aikata shirka amma shi bai ma san ba da ya aikata shirka din yasa bangaren abin da ya shafi shirka ko yaya take bawan Allah musulmi yayi kokari ya dinga karewa kanshi daga shirka da shirka karama da shirka babba dukkaninsu bai dace ba bawaye su shi yasa za mu ga asar na abdullahi dan mas'ud insha Allah ta'ala a gaba abdullahi dan mas'ud wato yana ɗaya daga cikin sahabbai waɗanda suka tsoratar suka daka tsawa mai girma kan abin da ya shafi wato aikata abubuwan da suke sun ci karo da karantarwa ta ma'aiki wa huwa an taqula shine kace wallahi yana rantsuwa da Allah wa hayatika ya fulan wa hayati sannan kuma ina rantsuwa da rayuwarka ya kaiwa ne da kuma rayuwata mun gane da kyau wallahi kaga wannan rantsuwa ce to amma wa hayatika wa hayati wannan bai halitta ba a yi rantsuwa da shi saboda rantsuwa da Allah shi kaɗai ne ya halitta a yi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin bukhari da muslim hadisan abdullahi dan umar da Allah ce man kana halifan fala ya halif illa billahi a cikin wata riwaya ya ce auli ya sumut hadisin abdullahi dan umar dukkan wanda ya kasance mai nufin yin rantsuwa ne to kada ya rantse face sai da sunan Allah ko da sifa daga cikin siffofi na Allah ko kuma ya shiru ya ja bakin shi ya kyale idan dai ba zai rantse da sunan Allah ba ko da wata sifa cikin siffofi na Allah wata ƙulu sannan kuma ka ce laula kulaibatu hada la'atanar lusus ba dan yan karnukan wana ba ba dan dan karan wannan na wana ba da muka rena shi a unguwa to da yan fashi da makami sun zo mana amma dai saboda dan karan nan yana kuka kawai sai muka ji sana ku zauje ku zauje mun gane da kyau wani lokacin za ka ga kare idan ya ga mugu da dare ya zo shi ya tunkari gidan da yake za a kare in ya fara haushi sai ya tada in gida to ka ce ba dan kare ba wannan karen je ya mana kokari ba dan shi ba je da sai an sace kaza sannan za mu mata shi da sai mun tashi kawai da safe mu ga babu kaza to amma karen nan da ya fara jirda ihu ya fara jirda ihu gabaki ɗaya sai da muka tashi muka ce lahiya muna leƙwa sai muka ga waɗansu kattai ne guda biyu suna gudu mun gane da kyau to kaga wato mutum ya faɗa haka amma inda za ka ce laulallahu sun makulaibatu hada to babu laifi walaulal baɗu fiddari la'atanar lusus ka ce ba don wannan agwagwa ba da take cikin gidan nan lalle da 'yan fashi da makami sun zo mana wato albaɗu ita ce agwagwa kwakwa saboda kwakwa su sun fi tariyan fada sama da, da, da agwagi 'yan hausa akwai agwagin da komin girman ka ba sa tsoron ka komin girman ka irin yadda suka wasa alim haka za su maka kuna kokowa da su saboda in suka fara ihu din nan in suka cafke ka hoto su sun san mabuga ya ga ana ta rikici da su to ba dan albaɗu ba wato ba dan kwakwa ba fiddari wanda take cikin gida la'atanar lusus lalle da 'yan fashi da makami sun zo mana yau kuma wa ƙaunar rajuli li sahibihi da kuma faɗar mutum ga abokin zaman shi ko abokin tafiyarsa ya ce mishi ma sha Allahu wa shi'ita abinda Allah ta'ala ya so da kai wato ka je wajen wani alhaji ka ce to alhaji mu dai yanzu muna hannun Allah muna hannunku kaga kaga wannan bai dace ba ka ce ma sha Allah wa ita. ka ce muna hannun Allah muna hannunku muna gurin Allah ku kanmu a gurin Allah a gurinku kaga wannan shine wa kaza kenan wannan bai dace ba shi ma yana daga cikin shirka duka yana zana maka abubuwan da suke shirka ce wanda la tu'addi ila al-kufr wa qawlur rajuli laula Allahu wa fulan da kuma fadar mutun yace laula Allahu ba dan Allah ba wa fulanun da wane kace ba dan Allah ba da wane kace da na halaka ba dan Allah ba wanda ya halice ni da kuma alhaji wane wanda shi yake bani abinci to da akwai matsala daga wannan fadar haka shi ma shirka ce amma ya zama to lokacin da mutumin da ya faɗi haka nan ka yi ƙoƙari ka sanar da shi da farko kada duk wanda ya faɗa haka nan ka ce mushrikin banza mushrikin wahi a kada ka mushi haka nan da Allah shi saboda kalmomi ne wanda ya jiruna ala alisinatin nasu suna gudana akan harashina na mutane kuma su basu ma san abin da take nufi ba sai ka ce to ga abin da ya kamata ku ci lokacin da ka hana mutum ka ce mishi kada ya ce kaza to ka sanar da shi kalmar da ya dace ya faɗa kada ka ce bai halitta ka faɗe ta kuma ka rabu da shi ka ki gaya mishi wata kalma saboda in mutum ka kwace mishi abin da yake wajen shi to kaga in baka bashi ba kambacin shi to bayan da za a iya barka sai kawai wani mutumin banza ne shi ɗan abin da nake da shi ma a hannu kwace min shi to amma da kwace mishi nashi wanda yake da guba a ciki sai ka ba shi wanda yake mai lafiya wanda in ya ci zai ma samu lada zai ƙara samun lafiya ta zuciya saboda akwai lafiya ta zuciya akwai kuma lafiya ta gangan jiki lafiyar rai da haɓakar shi da wadatar shi da wankuwar shi shine da nasosi na sunna da nasosi na alƙur'ani amma lafiyar jiki da haɓakar shi shi ne da cin abinci ban gane da kyau eh bana da cin abinci da shan kwaye yake la ta ji alfiha fulanan kadda ka sanya wani cikin duk maganganunka ga baki da ka ce wallahi kawai ka ce laulallahu la'atanan lusus laulallahu la'atanan lusus ma sha Allah ka ce laulallahu kawai ka tsaya nan shine la taja alfiha fulanan kada ka sanya wani a cikin magana taka wannan in zaka sanya shi in dai har zaka sanya shi labuda to kace thumma kace laula Allah thumma fulan ba dan Allah ba sannan wani mun gane da kyau haka ya kamata ka faɗa amma kar ka ce ba dan Allah da wani ba ya zama to ka gwa masu ka zo da thumma wanda ita harafi ce na bafi ta dullu ala tarahi mun gane da kyau saboda ba matsayi ɗaya ba ne haza kulluhu shirkun abdullahi dan abbas ya ce wannan dukkansa baki ɗaya shirka ce haɗa bautar wani da allah ne wannan asar ibnu abi hatim ya fitar da shi a cikin tafsir nasa na'am sai na abdullahi na umar akhbar bin Khattab radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك راه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله لأن.
كاذبا نعم لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه أبو داود بسند صحيح وجاء ابن وجاء ابن- وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقول لولا الله وفلان نعم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديثي na gaba a cikin wannan babi an amso shi daga Umar dan Khattab yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi Umar dan Khattab yace haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace man halafa bi ghairi Allah dukkan wanda ya rantse da wani Allah yace ya rantse da annabi ko ya rantse da kabarin na na Fatima, ko ya rantse da mamar mahaifiyar shi wanda ya sha, ko ya rantse da Ka'aba, ko ya rantse da ma'aihin shi, ko ya rantse da ma'aihiyar shi, a san wani wa, wani za a ga watakila saboda ana tilawa baban shi ƙasa, in ma ya tashi rantsuwa da baban shi yake rantsewa, na rantse da baba. Ita ce makurar adaka kenan, zalika mabulaguhu min ilmi. to mablaguhum min al-halifi ita ce babban rantsuwa kenan ce ya rantse da baban shi Mhm. al annaba wannan ba rantsuwa ba ce yawana yawana annabin Allah to ai annabi na Allah wani ce ake annabi na Allah ko annabi na Allah to kaga wannan za ka tsora ta mutum ne amma wani ai ba rantsuwa ba ce annabi na Allah to da naka ne ya bana wani lokaci akwai maganar da mutum in ya faɗa ya ka tsaya ka nutsu da kyau za ka gane abin da yake nufi to ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce dukkan wanda ya rantse da wani Allah faƙar kafara wato haƙiƙa ya butulcewa wato ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan shine ake cewa kufrun duna kufrin mun gane da kyau kafircin da bai kai girman kafircin da yake fitar da mutum daga cikin musulunci ba kamar yadda akwai zulmun duna zulmin akwai zalunci wanda girmansa bai kai zaluncin da yake fitar da mutum daga musulunci ba au ashraka ko kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce haƙiƙa ya haɗa bautar wani da Allah ya yi shirka amma shirka ce ƙarama rantsewa da wani Allah shirka ce ƙarama bai dacewa musulmi ya yi wannan wani Allah duk yanda yake da matsayi da girma a wajen Allah baya halitta a yi ka ce na rantse da Allah da annabi a'a ka tsaya akan ka rantse da Allah da shi kada ya ka umarce ka da ka rantse ko ka ce na rantse da annabi ko ka ce na rantse da ka'aba din yanda ka'aba take da girma da kima a wajen Allah to bai halatta a rantse da ita to waɗansu daga cikin malamai sun karkasa abin irin su al-imamul katsinawi yana ga cikin abu isa abubakar muhammad bin isa al-katsinawi cikin littafin asarul madarik yana ga yayi magana akan wannan misala da wannan hadisi al'imamu tirmidhi ya rawaito shi wa hassanahu kuma ya inganta shi wa sahahul hakim al'imamu hakim annai saburi ya inganta wannan hadisi wato tirmidhi ya hassana shi ya ce hadisi ne kyakkyawa shi kuma imamu hakim ya sahaha shi ya ce hadisi ne ingantacci wa qala ibn mas'ud abu abdurrahman abdullahi dan mas'ud Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace la'an a halifa billahi kaziban ya ce lalle wallahi in rantse da Allah akan ƙarya na san wannan abun ba haka ba ne amma in rantse da Allah akan haka ne ce wallahi a habbu ilayya ya fi soyuwa a wajena min an a halifa bi ghairihi sadiqan in rantse da wani Allah akan gaskiya mun gane da kyau abdullahi dan mas'ud ai shi bangaren abin da ya shafi shirka ko baya ɗaya kafa a kanta ko mun kankantar ta abdullahi dan mas'ud wato ya ce rantse da allah a kan ƙarya sali wannan salula ba taka bace ka ce wallahi salula ta ce wannan ya ƙarya ce ku to ya rantse da allah a kan ƙarya ya ce wannan abin na sai shi jaka goma wallahi jaka goma na sai shi kuma jaka biyar ya sai shi ce ya fi soyuwa a wajen sama da ya rantse da wani allah ya ce na rantse da ka'aba littafin nan jaka biyar na siye shi akan gaskiya kuma jika biyar din ya siye shi abinda za mu kalla guda biyu ne nan mutum ya rantse akan karya wannan ana ce da ita al-yaminu ghamus rantsuwa wanda take dilmiya mai ita cikin laifi mai girma wanda kabira ce daga cikin kaba'ir mun ga da kyau rantsuwa akan karya wannan laifi ne mai girma to kuma abin da ya shafi rantsewa ga wani Allah shi kuma ba kabira ba ce shirka ce magana da kyau to kaga shi ita kuma shirka ba a magana a kanta in ana magana shirka ba a magana da kaba'ir kaba'ir dukkaninsu duk wani laifi wanda yake kabira ce ko idan bawa ya mutu yana aikata shi ba za ka ce ba tabbas yana nan Allah ta'ala yana da kashi ba za ka ce ba Allah ta'ala yana nan yana cofa shi da Allah ya samu rahama ta Allah wataƙila mutumin da ya mutu yana shan giya ko mutumin da ya mutu yana riba ko mutumin da ya mutu yana modi waɗannan dukkaninsu kaba'ir ne la'alla Allah subhanahu wa ta'ala ya kallaci wani aikinsa ta dalilin wannan aikin nashi ya ce ya yafe mishi wannan laifuffukan nashi amma ba wani wanda zai mutu yana haɗa bautar wani da Allah ko kowa ya mishi tsaye a shigar da shi aljanna innahu man yushriku billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar wa an huzaifata radiyallahu anhu hadisi daga huzaifa ibn al-yaman Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa huzaifa yace hakika ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace la taqulu ma sha Allahu wa sha'a fulan kada ku kuskura ku ce ma sha Allahu wa sha'a fulan abinda Allah ta'ala ya so da wane shi yake faruwa irin ka ce alhaji ai abinda Allah ya so kuma kuka so ai shi yake faruwa ai mana alhaji ai in kun so mu kudin eh zami in kun zo mu tafi kasuwar tafiya zami ka zama lokacin wa'in kana zaune a gurin alhaji wani lokacin har shirka shirka za ga mutum yana yi wallahi kana zaune a gurin yan kanzagin alhaji ko wala wani sai ka ji ga baki daya barar da imanin shi kan jika biyu da za a bashi ko wata jika goma da za a bashi waɗansu kalmomin da yake faɗa kawai sifofi ne na Allah sak yake baiwa alhajin nan alhaji ai gari sai da ku yake wayewa to kaji ai duk wanda zai ce alhaji da gari sai da ku yake wayewa wallahi alhaji na ya kamata ya sa a bashi kashi ma ce mushrikin ba mushrikin goyi ce ne kin banza ne kin goyi kafi na nawa wanda sun fi ni kudi wanda yanzu babu su karuna ne ko ko dan rikewar jikan shi ban kai ba yana ina yanzu in dukiya ake ji ya ta gaya mai irin waɗannan abubuwa akwai lokacin da mutum ya tafi waɗansu kalmomi yana amfani da su wanda za su iya fitar da shi daga musulunci min haithu la shu'ur walakin qulu ma'aiki alaihi salatu wassalam yace kadda ku faɗi wannan kalma sai dai ga yanda za ku ci shi yasa in ka hana mutum kada yayi kaza kace ba haka ake karanta wannan gurin ba to yanda ya kamata shine ka karanta mishi yanda ake karanta kar ka ce ba haka ake karanta ce to ake karanta aka ce kai dai ba daidai kai ba kawai kan ga wajen ka karin ka zai ji amma ka ce wannan gurin ba haka ake karanta shi ba ka ji yanda ake karanta shi kenan ka kore mishi nashi ka ka mishi mai kyau din mun gane da kyau gurin nan ba haka ake rubuta shi ba ga yanda ake rubuta shi to sai manzo Allah ya ce kada ku ce masha Allahu wa sha'a fulan ga yanda za ku ce ku ce masha Allahu thumma sha'a fulan abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya so sannan kuma wane ya so mun gane da kyau wannan haka ya kamata mu ci sannan wane saboda tsumma saboda ya nuni akan cewa tsakankanin mashi'a ta Allah da mashi'a ta wannan akwai tazara kama baina sama'i wal ard aw abad akwai tazara mai girma tsakankanin mashi'ar Allah da ta wane saboda shi wannan wanan mashi'ar shi tana dacewa ne idan ta dace da mashiyar Allah tana zartuwa ne idan ta dace da mashiyar Allah amma mashiyar Allah ba ta da alaka da so din wannan wana mashiyar Allah ita tana zartuwa ne lokacin da Allah ta'ala so ma ta sha'una illa an yasha Allah ba wani abin da kuke son faruwa kuma ya faru face dai abin da Allah ta'ala so faruwa shi dan haka yuthbat lil insani al mashi'a amma mashi'atuhu idza wafaqat mashi'atan lahi mashi'arsa idan ta dace da mashi'ar Allah ne wannan mashi'ata shi za ta za ta tabbata amma idan mashi'ar shi bata dace da mashi'ar Allah wato labudda an ta kuna mashi'atul lahi allati sataqaw mun gane da kyau yawwara wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito shi da sanadi wanda yake ingantacce waja'a an Ibrahim an-Nakhai wato ya zo shi daga Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai Abu Imran al-Kufi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama annahu yakrahu a'udhu billahi wa bika Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai ya kasance yana kyamar wato mutum ya ce a'udhu billahi wa bika ina neman tsari da Allah da kai mun gane da kyau wa yajuzu an yaqula billahi summa bika amma ya halatta ga bawan Allah ya ce a'udhu billahi summa bika ina neman tsari Allah ya kare ni da sharrin waɗannan mutane sannan kuma ina kama kafa da kai a matsayinka na wanda ka san wato zamani ka karanci zamani waɗannan miyagun mutane idan suka sayo mutum gaba ta yadda ake rabuwa lahiya da su ina so kamu wannan kokarin mun gane da kyau ka ce ina neman kariya da Allah ya kare ni daga gare su sannan kuma da kai amma ba za ka ce ina neman kariya ga Allah da kai ba mun gane da kyau akwai manci ko lokacin da aka baiwa mutum yayi magana a cikin jama'a ce muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda shine ya kaddara wannan haduwa tamu hakanan muna godiya ga wani a'a muna godiya ga Allah ta'ala wanda shine ya kaddara wannan haduwar tamu a wannan lokaci da kaza da kaza sannan kuma muna godiya ga suwani da suwani da suwani mun gane haka ya kamata a ce kada ka ce hakanan muna godiya ga suwani ka ce sannan sai zama to ka zo da summa cikin maganar taka bala ibrahim ibn yazid an-nakhai Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yace wa ya ƙulu laulallahu thumma fulan hakanan zai ce laulallahu ba don Allah subhanahu wa ta'ala ya sa hannu cikin lamarin nan ba thumma fulanun sannan wani Allah ya kawo shi da ka zaɗin na ai bai faru ba wala ta ƙulu laulallahu wa fulanun kadda ka ce wato wala ta ƙulu ba za ka ce ba ba don Allah ba da kuma wani wato za ka zo da wawun ne ba za ka zo da thumma ne ba wawun ba na'am
في مسائل مم.
الأولى تفسير آية البقرة في الأمداد مم.
الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر مم.
الثالثة أن الحلف بغير الله شرك مم.
الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس مم.
الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ Na'am. Fihi masail a cikin wannan babi akwai mas'aloli wanda ya kamata a ce mun fahimce su. Al'ula mas'ala ta farko tafsiru ayatul baqara fil andad wato tafsirin ayar da take cikin suratul baqara wanda take magana akan abin da ya shafi al andad wato fala taj'alu lillahi andadan wanda malam ya koro ta a ƙarƙashin wannan babi kenan. الثانية مسألة تبيو أن الصحابة ر- رضوان الله عليهم حقيقة صحابين أبي- نما أيكي صلى الله عليه وسلم يردل الله تقال تبتا أغريسو يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر wato suna fassara ayar da ta sauka dangane da shirka wanda take babba bi annaha ta ummul asgara wato haƙiƙa wannan ayar ta jurru bi zailiha ala shirkil asgari wato tana ja da gedarta akan shirka il karama wato tana hadawa hal ashirkul asgar saboda rantsuwa da wani Allah shirka ce karama to amma kaga Abdullahi dan Mas'ud shi ya fahimci hatta ashirkul asgar wato baka hada ta da alkabira saboda ya ce la'an ahalifa billahi kaziban ahabbu ilayya an ahalifa min an ahalifa bi ghairihi sadiqan الثالثة مسألة أكو أن الحلف بغير الله shirkun. wato haƙiƙa rantsuwa da wani Allah mutum ya rantse da wani Allah wannan shirka ne shirka ce wanda take karama kuma yana ga muyi magana a cikin karatuttukanmu na baya akan abin da ya shafi lokacin da take zamantowa shirka karama da kuma lokacin da take zamantowa shirka babba arabi'a mas'ala ta hudu annahu idza halafa bi ghairi llahi wato haƙiƙa bawan Allah idan dai ya rantse da wani Allah sadiqan akan gaskiya yana da gaskiya ya rantsuwa amma da wani Allah yayi fa huwa akbaru min al-yamin al-ghamus wato laifin shi ya fi girma sama da ya yi rantsuwa wanda take mai dirmiya mai ita cikin laifi mai girma. Mun gane da kyau, wato ya fi laifi, ya fi girman laifi sama da mutum ya yi rantsuwa da sunan Allah akan ƙarya. Alhamisa, mas'ala ta biyar wanda ya kamata mu kula da kyau, alfarku bainal wawi wa thumma fil lafzi. Tazarar da take tsakankanin wawun da thumma cikin harafi na adafi a lokacin da mutum yake amfani wajen magana wajen lafazi idan mutum ya ce masha Allahu wa fulanun za a ce ya yi shirka idan ya ce masha Allahu sun fulanun za a ce bai yi shirka ba ina ga za mu kwana a nan abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada a kai abinda muka yi kuskure ko tuntuɓen harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk